تعريف العلي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب أبى القلب إلا أن يكون متيما هل فضرم بالنبي محيما أبيت بليلة صارنا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجل فيه الورق ليل وجيرتي نعم وجفني كالمذانب مغرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحة سيدي وكاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما
kai ba
والذي وزر مولانا شيخ الاسلام الشيخ داير عثمان الفوزي رضي الله تعالى عنه رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بدار السر إلا هدينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما لهم من علم من قبلك لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن تنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون يا رسول الله wannan jawabai duk da kake faɗa kana faɗin su ne ta hanyar wahayi da muka yi maka ta hanyar annabcinka ba ma kun tafi janibi ɗuri izina daina ai lokacin da muka kira annabi musa muka ce ina dai rabbuka musa anisil kamar zalimina muka kira Musa muka ce za mu aike ka wajen Fir'auna da mutanensa azzaliman nan ko kuma lokacin da Allah yake ce masa ikhlan alayka innaka bil wadi al muqaddas duwe wa nakhtartuka fastami lima yuhi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri har zuwa karshen abin da ya gudana na ganawan tsakanin Musa da Allah Allah yana gaya manzo Allah a lokacin da ake wannan ai ba kana gefen dutsen kana kallon abin da ake yi kana jin abin da kake yi ba ne walakin rahmatan min rabbik amma saboda rahama ta Allah ubangijinka abin ya zo maka ta hanyar wahayi walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atihum mun aike ka don ka zo ka zama mai gargadi ka gargadi mutanen da qauman mutane ne ma atihum min nazirin min qablika ba su taba sabon wani annabi ba ka mun kai ka zo shekara fiye da ɗari biyar da hamsin tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama balle fa su mutanen maka kamar rabansu da annabi ai sun dade walakin rahmatan min rabbika itun zira qawm ma atihum min nadhirin min qablika la'alla yatazakkaruna watakila in sun yi wannan za su yi tunani su bar kafirci su bi ka su san lalle abin da ka zo da shi din nan gaskiya ne idan sun ce me yasa annabi shi ba ba shi ayatun min rabbihi irin su hannu su sanda suna katu salihin ka ce musu awalam yakhimu anna anzalna alaykal kitaba yutli alaihim yanzu wannan qur'anin da aka saukar maka wanda ake karanta musu labarai tun ba yi sawa ba tun ba yi kasa ba har yadda aka yi sama aka yi kasa da abin da yake tsakanin su har yadda aka gina annabi adam har yadda aka nuna wa mala'iku har yadda aka biyo ana nuna wa mutane yadda ake kera jinji da cikin uwarsa duk dai kana faɗin wannan labarai duka ta wajen wahayi ne ya rasulallahi ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين بعدون دي مكفى هجة أكن سنيبا mun aiko ka ne da wannan alkur'ani don mu kafa musu hujja don kada wata rana a je za a kama su wajen mutuwa mala'iku su mu dukansu ko kuwa sun je kabari mala'iku suna dukansu ko sun je filin kiyama ga wuta tana neman za ta kona su su ji a Allah ubangijinmu ka san irin wannan rana mai muni tana zuwa me yasa baka aiko manzo ya zo ya yi mana gargadi ya gaya mana wannan rana ba to Allah dai ya aiko manzo manzo kuma ya zo ya yi gargadi ya yi bayani filla filla ya gaya musu menene wuta ya gaya musu menene aljanna ya gaya musu menene mutuwa ya gaya musu menene kabari ya gaya musu menene tashin kiyama ba abinda annabi ya rage bai gaya musu ba wannan qur'ani saboda haka ba za su je lahira su ga abin da azaba su ce dan me ba aika mana manzo ya zo ya gaya mana wannan rana tana zuwa ba wannan tabi aya daga aida ka aiko manzo ya zo ya mana bayanin ayoyinka da sai mu bi ayoyinka ba za mu fada cikin wannan azaba da muka fada ciki ba da an yi haka قالوا نعم ولما جاء لكم عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساهران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون saboda haka ne mun riga mun aiko ka ka zo ka yi bayani ba za su je lahira ce laula arsalta ina rasulun fa nattabi ayatika wa nakunu mu'minin falon ma ja mata kumin indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu in Allah ya faɗi alhaƙo sai a duba mai yake nufi domin alhaƙo yakan zo wajen abu hudu alhaƙo min asma'i ta'ala haɗin nan farkon sunan hayyu ne ƙaɗin nan farkon sunan ƙayyumu ne to su aka haɗa guda biyu nan suka zama suna ɗaya haƙo hayyu da ƙayyumu aka haɗa to sai Allah ya ba kansa wannan suna shine alhaqu zalika bi anna Allah huwa alhaqu sannan ya dauki wannan suna alhaqu ya miƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sunansa ne shi ma wa amanu bi anzila muhammadin wa huwa alhaqu sannan ya dauki wannan suna miƙa wa alqur'anin da aka aiko shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ja'u alhaqu min indina kaman nan kenan qur'ani sannan kuma sai aka dauki suna aka miƙa wa musulunci gaba daya يريدون أن يلفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق والحق دينان حق سنة الله حق سنة منزون الله صلى الله عليه وسلم حق سنة القرآن حق سنة musulunci to wannan duk kowane hukunci in ya saba wannan haƙƙu din nan to ya zama batilu ba gaskiya bane Allah shine gaskiya annabi shine gaskiya qur'ani shine gaskiya musulunci shine gaskiya walamma ja wani kumin indina yayin da wannan alkur'ani ya zo daga gare mu ya zo musulmin indina kadu laula uce musulama uce muse sai suka ce ah ba an ce annaba ana ba su mujiza ba kamar annabi musa yana da sanda mai ban mamaki ta mujiza yana da hannu mai ban mamaki na mujiza me yasa ba ba annabi irin waɗannan ba ko kuma a'a laula da alai qur'anu jumlatan wahidatan ai mun ji labarin annabi Musa wato an bashi at-taura hadaddiya ne shi yasa shi ko annabi yasa ake daukowa kadan kadan kadan kadan kadan kadan laula uti musa lama uti musa Allah ya ce awalam yakuru bima uti musa min qablu awalam yakuru bima uti musa min qablu shin su kafurai ba su kafurcewa abinda aka kawo annabi Musa din ba da sandan da hannun da sauran ayoyi wanda suka biyo bayansu dukkansu ai kafirai sun kafirce musu yan uwanku masu masu masu taurin kai ai sun kafirce musu daula ute musu da ma ute musa a walam yakuru shin ba su kafircewa ma ute musa abin da aka ba musa din bane ai sun kafircewa a tauran ma suka ce ta yi musu nauyi ba za su iya dauka ba sai da muka daddako katon dutse muka ce to su auna nauyin wannan dutsi da nauyin attaura ko su karbi wannan dutsi ya sauka kansu ya halaka su ko su karbi attaura sannan da kyar su karbi attauran aka dauke dutse ai sun cewa mai attauran bayan halakar da fir'auna qalu sai suka ce sahira ne ta zahara shi ma annabi annabi Musa da yazo da shi da Harun gaba daya an ce sahira ne ta zahara ai masu sihiri ne suke taimakawa junansu akan sihiri ko kuma a'a da domin kafiran makka sun aika wa malaman yahudawa suka ce su ba malamai ba ne amma su yahudu su ne malamai amma gaskiya menene gaskiyar abin da muhammadu yake faɗan nan su da yake malamai ne sun gani a littafin yaya sha'aninsa yake yahudawa suka ce gaskiya ne muna samun muna karanta shi a cikin littattafanmu shi ɗin nan gaskiya ne domin su yahudu sun sa annabi Muhammad gaskiya ne suka gaya ma mutanen su da suka musulunta usbutu ala dini Muhammadin ku tabbata kan addinin Muhammadu shi gaskiya ne to da kawo da mutanen da suka je tambaya suka dawo da fatawa suka ce ai yahudawa sun ce Muhammadu gaskiya ne sun gani a cikin littattafan su ce to shikenan yadda Muhammadu yake mai sihiri ashe su ma littafin nasu sihiri ne sahira ne ta zahara littattafan guda biyu kenan da alkur'ani da taura ko kuma da annabi sallallahu alaihi da annabi Musa ko kuma a annabi Musa da mai Harun ko duk dai mai yiwa ne wa qalu sai kafirai suka ce inna bi kullin kafiruna sai suka ce kai da Muhammadun da Yahuda wanda suka aiko cewa Muhammadun gaskiya ne da littafin da yace Muhammadu gaskiya ne duk gabaki da mun kafirce musu inji kafiran Makka suka ce kai in kana haza huwa al min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama indai ma gaskiya ne Allah ka sako mana hadirin duwatsu sai Allah ya ce a'a ai matukan annabi yana cikin ku bazan muku hadirin duwatsu ba amma kana Allah yu'azibuhu anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhu wa yastaghfirun فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبيه إن كنتم صادقين غياو أرنا مكة فأتوا بكتاب من عند الله كسامو للتافن دي يرقى التوراة يرقى القرآن أما يافي التوراة شريروا يافي القرآن شريروا idan sun kawo maka littafin amma daga Allah yake ka ce musu in sun nuna maka wannan littafin to lalle za ka bi littafin amma ina suke da shi babu littafi a wurin Allah wanda ya zo wanda ya kai attaura bayansa kuma littafin da ya zo wurin Allah wanda ya kai alkur'ani alkur'ani shine babban littafin da babu kamarsa a cikin littattafan da Allah ya sauko kamar yadda wanda ya zo da littafin babu kamarsa cikin annabawan da Allah ya aiko haka kuma attaura babu kamanta a cikin littattafan bani isra'ila ko a hade minhuma in kun kawo littafi daga Allah wanda ya fi attaura shiriya wanda ya fi alqur'ani shiriya attabihu ni ma zan bi wannan littafin in kuntum sadiqina in maganan ku gaskiya ne wayannan littattafan guda biyu ba gaskiya bane sihiri ne ku kawo wanda ya fi su in bi فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هويه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين آه da kace musu su kawo in suna da gaskiya a taura da ƙur'ani duk ba su yarda da su ba su kawo littafin da ya fi su shirya kai ma za ka bi su in maganar su gaskiya ne fa illam yastajibu laka idan ba su amsa cewa za su sawo maka littafin da ya fi taurafi alkur'ani ba fadam ka sani annama tabuna hawahu mutane ne wanda suka maida son zuciyansu shine allansu wanda ya maida son zuciyarsa shine allansa to ba wanda zai iya shiryar da shi a rayata man ittakaza ilaha huwa wehu wa dallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basirihi shawatan faman yahdi min ba'dillah ba wanda zai shiryar da mutumin da ya son zuciyarsa shine allansa ba wai gaskiya yake nema ba in gaskiya ake nema ta mutan da ne ga taura nan in gaskiya ake nema ta ko'ina da ko'ina har abada kuma ga ƙur'ani nan duk wanda ya ƙi taura magananta ya ƙi alƙur'ani maganansa to ba gaskiya ake nema ba yana bin son zuciya ne son zuciyarsa shine ubangijinsa falaman na ma ta wuna hawa iyaka son zuciyansu ne suke bi wa mana zallu in mai tawaye bin gairi hudan min Allah a cikin batattu wani batacce ne ka samu yafi yafi wannan wanda yafi son zuciyarsa ya bar maganan Allah wa mana zallu in mai tawaye bin gairi hudan min Allah wanda yafi son zuciyarsa ya bar shiriya da ta zo daga Allah ai ba bataccen da yafi wannan wanda ya bar gaskiya ya bi son zuciyarsa ba bataccen da yafi wannan kamar dai fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu har abada ba za su samu littafin da ya kai alkur'ani da attaura ba balle ya fi su su dai suna bin son zuciyarsu ne wani dallu mai tawayin gairu da min Allah inna Allah sani Allah la ya hadil kama zalimina ba zai shiryar da waɗannan azzalumai ba idan an samu irin wannan karatu inna Allah la ya hadil kama zalimina ko la ya hadil kama kafirina ko la ya hadil kama fasiqina ma'anansa wa'annan mutanen sun riga sun yi fada da Allah ne amma kullum Allah azzalumai yake shiryarwa su zama adilai kullum fasikai Allah yake shiryawa su zama salihai kullum kafirai Allah yake shiryawa su zama muminai a ma'anansa sun riga sun bata da Allah ne Allah ya fada da su ya jifa da su ya ya mai da su mahzulin domin ubangiji yana cewa sa asrifu ana yatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi min ghairi al haqq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إذا الله يا كاو شريعة هنم النبي النبي ياي بياني في الله في الله في الله في الله متاني سنجي كنجي إيه غا غسكيا إند تكي غا كريا إند تكي كما غسكيا كبر كريا ga shiriya inda take ga bata inda yake ku gama- kama shiriya ku bar bata in mutane suka ce su kam gaskiyar nan ba ita ce gaskiya a wurinsu ba ƙaryar nan ita ce gaskiya a wurinsu shiriyar nan ba ita ce shiriya a wurinsu ba batan nan shine shiriya a wurinsu to in Allah yayi yayi yayi yayi yayi wa'azin yayi wa'azin ta ta, ta bakin annabawa ko ko ta bakin halifofin annabawa malamai kenan idan sun gi Allah ce to shikenan da shiriyan da batan duk kayana ne da gaskiyan da ƙarya duk kayana ne tunda suka kuka zabi bata kuka bar shiriya kuka zabi ƙarya kuka bar gaskiya to daga yau ba zan ƙara ba ku gaskiyar ba ba zan ba- ƙara ba ku shiriyan ba na riga na faɗa da ku kenan saboda haka ne ake tsoron kada mutum ya dage cikin ƙarya har akai abun ya kai su faɗa ga Allah Allah ya ɓata masa system nasa ya zama shi kullum ƙarya shine gaskiya a wurinsa gaskiya shine ƙarya a wurinsa bata shine shiriya a wurinsa shiriya shine bata a wurinsa to ya riga ya faɗa da Allah kenan Allah ya nuna masa bai bai wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun haqiqa mun sadar da magana bayan magana sura bayan sura aya bayan aya annabi da al'umma bayan al'umma tun daga Adam har zuwa har zuwa annabi Nuhu mun gaya musu ga inda gaskiya take ga inda ƙarya take ga yadda Allah ya yi da masu gaskiya ya tsiratar da su ga Allah yadda ya- da masu ƙarya ya halakar da su wa an jiyanar lazina amanu wa kanu yattaqun sannan aka zo kissa annabi Hudu ta biyo bayan kissa annabi Nuhu aka yi bayani filla filla aka zo kisa annabi salihu aka yi bayani filla filla aka zo kisa annabi ludu aka yi bayani filla filla aka zo kisa annabi ibrahim aka yi bayani filla filla ana tafi har aka zo kisa annabi Nu- annabi isa wanda ya zo duniya ta hanyar ban mamaki ya zo duniya ta hanyar ban mamaki shi annabi isa yadda adam allah ya kawo shi duniya ba shi da uwa ba shi da uba haka aka kero shi aka kawo yadda aka kera wa shi annabi adam din matarsa ba ta da uwa haka Allah ya ga dama haka Allah ya kawo annabi isa kuma yana da uwa ba shi da uba to duk wannan bayanai mun musu su fillah fillah har muka iso nan inda muke yanzu kowane bayani mun riga mun musu fillah fillah mun sadar da bayanai iri iri yanda za su za su gargadi dukkan mai hankali ya san ga gaskiya inda take ga ƙarya inda take jefar da ƙarya ya kama gaskiya ya jefar da bata ya kama shirya wargar wasu tanna da humul ƙaura hakika mun sadar da magana akan magana magana bayan magana magana bayan magana da Allah ya tazakkaruna don su wazantu الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون يهودا wannan wanda Allah ya ba su littafi kamun alkur'ani ya zo ya ba su attaura da nasara wanda aka kara musu injila akan attaura domin suna aiki da su gaba daya attaura shine tsohon alkawari injila shine sabon alkawari a wurin kirista to waɗannan hum bihi yuminuna su kan sun riga sun yi imani da wannan gaskiyar da Allah ya kawo a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kan sun yi imani su alul kitabi wanda Allah ya shiryar da su ya zabe su Allah ya ba su shiriya sun yi imani hum bi yuminun وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين da an karanta musu alkur'ani sai su je ai mu tun lokacin da annabi bai zo duniya ba mun riga mun yi alqur- mun yi imani da alkur'ani mun karanta a cikin littafin alkur'ani yana zuwa kuma riga mun imani da shi kamun alkur'ani ya zama mu musulmi ne don wanda duk suka yarda da addinin annabi Musa ba jirkita shi ba ba a rage ba ba a ƙara ba sunansu musulmi mutanen Allah duk wanda suke rike da addinin annabi Isa ba jirkita ba ba a rage ba ba a ƙara ba sunansu musulmi ne bayin Allah to duk wanda suke kan wannan gaskiya in alkur'ani ya zo ya same su lalle za su yi imani da shi gashi ko sun karba sun yi imani da shi suka ce inna kunna min qabli muslimina kamun saukar da qur'anin nan ma ai mun riga mun yi imani da annabi mun yi imani da alqur'ani أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك ودنن wanda suka yi imani da attaura suka yi imani da injila suka yi imani da alqur'ani ko wanda suka yi imani da injila suka yi imani da alqur'ani yutawna ajrahum marratayn bima sabaru za a ba su ladan su kashi biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi suka jefar da girman kai suka bi annabi suka bi alqur'ani Allah zai ba su lada iri iri biyu dama Allah ya riga ya faɗa mana yutukum kiflayn min rahmatihi wa allakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu Allah zai ba su lada iri biyu mutumin da imani da littattafa mutan da wato attaura da ina addini na annabi Musa ko ko ina addini na annabi Isa da alqur'ani yazo sai ya imani da alqur'ani ya kama addininsa ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba shi lada iri biyu ladan addininsa na farko da ladan addininsa da ya karba na yanzu na biyu kuma bawa wanda yake mallakakke ya ba da haƙƙin Allah Ubangijinsa wanda ya halicce shi sannan ya ba da haƙƙin iyayen gijinsa wanda suke mallakarsa a yanzu wannan bawa Allah zai ba shi lada iri biyu kun ji yadda nabi ke faɗa dangane da bayi sannan na uku mutumin da ya sayi kuyanga baiwa ya saya tana nan tana baiwarsa sai ya ya koya mata addini ya 'yantar da ita sai ya ɗaura mata aure ya aure ta ta zama ba bai ba yanzu ta zama matarsa shi ma Allah ita ma Allah zai ba ta lada shi ma Allah zai ba shi lada iri biyu kamar yadda zai ba adal kitabin da suka musulunta lada iri biyu kamar yadda Allah zai bai bawa wanda yake bauta ubangijinsa mahalicci yake bautawa iyayen gijinsa duk za su samu lada iri biyu saboda haka mutane musulmi ku sani ba fa addinin da zai zo bayan annabi ya soke addinin annabi sallallahu alaihi wasallam maganan cewa ba bayi ba bayi din nan maganan banza ne ƙaryata alqur'ani ne ƙaryata annabi ne sallallahu alaihi wasallam a'a akwai bayi amma doka ta zo ta mallake mu ba mu da iko ba mu da iko mu yanke hannun barawo ba mu da iko mu yi bulala wa, wa, wa, wa mazinaci wanda bai aure ba ba mu da iko mu jefe mazinaci wanda ya aure saboda doka ta hana kuma ba mu da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mutum abin da yafi karfin sa yafi karfin mu ne amma bauta akwai ta har gaba da gobe akwai bayi akwai korakorai amma doka ta hana saboda haka to karka yadda kamar da abun imani a zuciyarka cewa ba bayi din na cikin zuciyarka karka yadda in ga ka kaso ki addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma za a tilasta ka kai gyare-gyare a littafi uku ka shiga cikin littafin furu'a wanda ake cewa ga iddan baiwa ga iddan ga iddan baiwa ga sakin bawa ga wajabcin rashin wajabcin sallar juma'a kan bawa ga kuma in yabar dukiyarsu ga wanda zai gada duk sai ka gyare-gyare ka ka ka ka ka ka gyara littafi sannan ka shiga cikin hadisi duk inda annabi ya faɗi hukuncin bawa ko ya faɗi hukuncin baiwa kai gyara ka ce babu bayi cikin musulunci in ka gyara wannan sai ka jigo wannan babban littafi na mu alqur'ani duk inda kaga ma malaka taymanukum ko malaka taymanu fa inna ghayru duk yayi gyare gyare ka ce babu bayi wannan magana duk ba a yadda da ita ba to duk wanda haka kuma ya zama kafiri duk wanda yake bai yadda da alqur'ani ba ko bai yarda da hadisi ba ko bai yarda da furu'a wanda aka tato ilimi aka kawo mana kusa da mu mu marasa karfi shine furu'a to duk wanda yake bai yarda da su ba to ya zama kafiri kar kilu ta jawo bau duk wanda yace ba bayi a yanzu har cikin zuciyarsa to ya ridda ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya karanta furu'a inna kunna min qawli muslimin ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru Allah zai ba su lada iri biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi suka jefar da girman kai suka karbi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da alqur'ani wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kuma suna in an musu mummunan abu sai su ije mummunan da kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Abu Zarrin yace idan mutum ya yi mummunan aiki maza ba zai kawo kyakkyawan aiki kusa da wannan mummunan sai a shafe masa mummunan da wannan kyakkyawan aikin idan an magaya maka magana mai muni kai kar ka saka da magana mai muni kai ka faɗi gaskiya a, ka ka faɗi magana mara muni shine wayadra'una bil hazarati sayata wayadra'una sayata suna ture mummunan magana ko aiki mai muni da kyakkyawan aiki da ko da kyakkyawan magana wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna nan suna yin sadaka na wajibi farilla kenan zakka ko ko taimako ko gina masallaci ko gina makarantun alqur'ani da sauran waɗannan ayyuka duk suna yin waɗannan وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فقالوا لنا آمالنا ولكم آمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين دام أنفر منا عباد الرحمن ينادك تنسفوا فينسوا وإذا مروا باللغو مروا كراما idan suka bi ta wuri da ana yin abun banza ko ana aikata aikin banza ko ana faɗin maganan banza ko ana wani abun banza sai su ɗauke kai kaman ba su gani ba kaman ba su ji ba sai su wuce wai za su yi lagwa idan suka ji maganan banza ana yi sukan alkur'ani ko sukan annabi sallallahu alaihi sallama ko sukan mu'jizarsa ko sunan sukan karamun waliyai in ana wannan magana su ɗauke kai su wuce kar su zauna ma balle su ji irin wannan irin magana wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا وتاخذوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله يا umurce mu dama idan muka tadda mutane suna maganganun banza game da alkur'ani suna suka maganganun banza game da annabi suna suka ko ayoyin Allah to kar mu tsaya kusa da su balle mu zauna tare da su idan mutum ya tsaya kusa da su ko ya zauna kusa da su to ya zama kamar su kenan ya zama munafiki wayancan kuma su maganar sun zama kafirai Allah zai tara kafirai da munafikai cikin jahannama gaba daya saboda haka idan suka tadda maganar banza ko aikin banza ana yi marru sai su wuce a'radu anhu sai su kauda kai gabarin wannan maganan banzan a'radu anhu su kuma ainihin arifai suna suna kauda kai gabarin dukkan komai sai Allah shi kadai subhanahu wataala wa garu na amaluna wa lakum amalukum sai su ce to da na amaluna mu da abin da ke gare mu na rikon gaskiya da aikata gaskiya da bautawa Allah da gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine aikin mu wa lakum amalukum kuma aikin ku wannan aikata aikin banza da fadin maganan banza shine aikin ku da na amana kuma salamun alaikum shikenan shikenan tsakanin mu da ku shikenan la naftagil jahilina ba za mu haɗa kai da ku mu zauna tare da ku ba balle mu haɗa zama da ku balle mu yi tafiya tare ba ma tare man jalasa janasa laraba suna ce kowa ya zauna da abu to ya zama irin abin ya ishe ka dai in ka aje ruwa in ka aje ruwa wajen wuta wuta tana nan tana aikinta ka aje ruwan kar ka ce kana so ka dumama ne amma ka je ka daɗe ka dawo idan ka dawo ka daɗe hakika ruwan abinda duk abokin zaman zaman ruwan yake yi shi ma zai yi maka har ma ya ƙara tabbataccen ruwa abinda zai wa mutum ya fi abinda wuta ta asalin za ta yi wa mutum don wuta ita za ta yi ɗabi'ar da ta gada ne shi ne ƙonawa ruwa kuma zai ruwa tabbataccen kuma zai yi ɗabi'arsa da ya gada kuma ya ɗabi'arsa wanda ya ɗauka wajen abokin zamansa mamaya shine aikin ruwa konawa shine aikin da ya koya wajen abokinsa wuta yanzu yana dauki kaskon wuta cikakke da wuta da kaskon ruwa tafashe cike da ruwa in aka kwara wannan ruwa aka kwara wannan wuta mai wutan sai ya warke wanda aka kwara masa ruwan zafi a tafashe ba zai warke ba saboda nan ɗabi'a guda biyu ne aka yi masa ga ɗabi'an mamaya na asalin ruwa ga ɗabi'an konawa wanda ruwa ya koya wajen abokin zamansa kowa ya mai da hankali ya dubi wani irin aboki ne nasa saboda haka a riƙa yin kyawawan abokai a rabu da miyagun abokai duk abokin da zai ja ka zuwa ga Allah zuwa ga aikin Allah ka haɗa kai da shi duk abokin da zai rage maka himma tsakaninka da Allah tsakaninka da ibadan Allah to ka rabu da shi wannan ba abokin zama bane fa za aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum salamun alaikum shikenan shikenan wannan salamun din ba wani gaisuwa bane a shikenan shikenan kamar yadda annabi Ibrahim ya gaya wa Azar salamun alayka sa'astaghfiruka rabbi innaka kana bi hafiyan la nabtahil jahilina ba ma neman zama da azzalumai ba ma neman mu haɗa kai da azzalumai jahilai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin innaka ya rasulullah sababin sauka wannan aya ta sauka kenan lokacin da baffansa zai rasu abu talib abu talib ya rasu a cikin watan azumi annabi yana da shekara hamsin kansa kuma yana da shekara goma a lokacin yayi yayi yayi ya musulunta Allah bai kaddara ba amma yana son annabi yana kiyaye annabi yana taimakon annabi yana shiga tsakanin annabi da makiya duk alheri yana yi masa amma saboda Allah ya nuna mana babbar aya sai yake masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa alam bil muhtadin babbar ayar shine ran da zai mutu annabi ya shiga wajen sa ba ka faɗi kalma guda ɗaya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka faɗi wannan kalma zan maka hujja a wajen Allah kai musulmi ne duk abin da musulmai suke nema suke samu kai ma zaka samu balle ma in shi da ya faɗa ya zama musulmi mumini har ma ya zama sahabi da ya samu daman ya faɗa amma ina Allah bai ga dama ba wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kiran mutane gabaki daya ku zo ku shiga aljanna amma sai da ya ga dama ne zai nuna masa hanyar aljanna din in bai ga dama nuna ma mutum hanyar aljanna ba to ba wanda zai nuna masa misalin umirna annaku bizawahir wallahi tawalla sarair Allah shi ke rike da baɗinin lamari ya ya danka zahirin lamari hannun annabawa ko hannun malamai bagada annabawa kaman daki ne yana da sakata yana da kwado to mai sakata shine wanda zai zo ta baya mai kwado shine yake zuwa ta baya mai sakata yana ciki ne to Allah yana rike da sakata a ciki idan Allah ya janye sakata ya bude to ana jiran mai mai kwado shi ma zo ya bude idan mai kwado ya zo ya bude annabi kenan ko ko magajin annabi wani malami da ya bude shi kenan kofa ta budu amma da da da an bude kwado mai sakata bai riga ya janye sakata ba to ko ya bude kwadon ɗakin ba zai budu ba abin da ya faru kenan annabi ya riga ya gama aikinsa ya isar da aikansa ya yi gargadinsa amma iyakan abin da Allah ya bashi kenan abin da yake ciki yana hannun Allah Allah bai zare wa abu ɗalibin sakata daga ciki ba amma annabi ya bude kwado daga waje saboda haka Allah yake ce masa innaka la tahdi man hababta yayyayi ba baka faɗi baffana faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah in maka hujja da wannan kalma a wurin Allah to aka yi rashin sa'a ga ga ga su Abu Jahl sai suka halarci wurin sai suna ce masa ka mutu a cikin addinin iyayenka ka mutu a cikin addinin iyayenka sai abu dalib ya ce ba don kar mu in jawo muku abin gori abin dariya ba da sai in faɗa don kai ka ji dadi ina son ka ji dadi duk abin da kake so ni ina son sa da sai in faɗa don ka ji dadi amma in nayi haka zan ja muku zagi da gori cewa babanku da ya zo mutuwa ya yi raki ya yi raki ya shiga addinin samari ya yi raki to kar a yi maka dariya saboda wannan ne ni zan mutu akan addinin iyayena to da an yi sa'a ya mutu akan addinin iyayen nasa ai da ya zo musulmi kenan domin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi musulmi ne babansa Abdul Muttalib musulmi ne babansa Hashim musulmi ne babansa Abdul Manaf musulmi ne to amma sai ce shi dai tunda bai faɗi la ilaha illallah ba to bai karbi famed ba na shiga aljanna saboda haka abun ya zama yadda ya zama amma annabi sallallahu alaihi wasallama shekaran hajjin ƙarshe hajjin bankwana Allah ya tayar masa da Abdullahi mahaifinsa da Amina mahaifiyarsa sun yi imani sun musulunta a hannunsa don su samu don su samu darajar zamowansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma don musulunci ga ai su musulmi ne don su ahlul fatarati ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Allah ya ce ba zai yi bayi azaba ba sai ya aiko musu annabi yayi gargadi sun ki sannan yake yake sa su cikin shakawa Abdullahi zamanin sa babu annabi balle masa gargadi Amina babu annabi balle mata gargadi saboda haka su ahlul fatarati ne dama su musulmi tun daga asali yanzu kuma ta da su da annabi yayi an karrama shi ne don hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi ya san inda iyayensa suke suna musulmi sun musulunta a hannunsa ga musulunci nasu na farko ga ko musulunci wanda suka samu a hannun ɗansu sun zama sun samu darajar sahabantaka to amma bayan nan abbas ya ce ya zo ya tadda abu ɗalibi ya ce masa ya faɗi la ilaha illallah ya faɗa to da abbas ya gaya wa annabi haka ce annabi ce ni dai ban ji ba yanzu akan haka ake kenan shi shi abu talib Allah dai zai amfane shi da soyayyar manzon Allah ta hanyar da Allah ya ga dama amma bai mutu a cikin wanda suka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kuma aya ce mai ban tsoro yadda za a ga annabi a matsayinsa na halifan Allah ba shi da ɗa ba shi da ƴaƴa ba shi da dangi ba shi da kowa sai Allah nan shi kadai ne Allahnsa sa sai ya dawo cikin bashariyar mutane ne yake samun iyaye da ‘ya'ya da babbanu da ‘yan uwa to saboda haka dukkan dukkan ko yana aiki tare da su yana aiki da su gaba da da bashariyar da bashariyar da haƙiƙar duk yana yi duk wanda yake son sa saboda Allah to ya zama mai rabo duniya da lahira amma wanda yake son sa akan saboda jinin jikinsa to in shi kadai ne kamar yadda abu talib yake son sa akan jini dan dan uwansa ne yake son sa to wannan in bai samu faɗin la ilaha illallah ba zai samu komai ba a lahira innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah amma Allah yana shiryar da wanda ya ga daman shiryewa innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shiryar da wanda ka ga dama ba walakin Allah amma Allah yahdi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama anan akwai ayar shura tana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai ya rasulullahi wallahi latahdi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya wannan ko kamar misalin an riga an bude sakatan an janye sakatan daga ciki ana jiran mai kwado ne mai kwado in ya bude kofa ta budu sai aka ce mai kwadon nan shine ya bude hanya aka samu biyan bukata alhali mai sakata ne ya riga ya janye sakata shi yasa mai kwado da ya bude aka samu hanya saboda haka kullum in shari'a ta annabi ne za a sa ila ila in ko shari'a daga Allah take gabake da ta dab'an dab'an halitta daga Allah sai ta zo mubasharatan ihdinas siratal mustaqima amma in akwai annabi ciki yadi ila siratin mustaqila sai an sa ila saboda a samu wasiɗa tsakani amma in Allah ne mai shiryarwa ba za a sa ila ɗin ba amma in annabi ne ko malami akwai ila zuwa ga shiryarwa ɗin walakin na mai sha o alamu shi Allah shi ne masalin bilmuhu ta dina mutanen da Allah ya halicce su da shirya kafin ardina mutakaffa min ardina نتبع الهدى نتغطب من أرضنا أولو نمكن لهم هرمنا من أن تجبه إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون su kafuran makka suka ce in na tabil hudai ma'aka nuta kattaf min ardina yanzu in muka haɗa baki duk baki ɗaya mu danginka muka ce mun bi ka ko muka haɗa baki dukkan mutanen garin nan na makka mu ce mun bi ka ya za mu yi da farisawa da rumawa in dubba musulmi bane in suka zo za su yaƙe mu fa za su zo su yaƙe mu su ce mun bar addinin da muka gada mun bi sabon addini za a zo a faffauce mu a faffauce mu a kakkashe mu Allah ya ce a ga ƙarya suke wannan ba hujja bane ai harami na na riga na ce لإيلاف قريش إيلاف يمري الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعموا من جوع وآمنوا من خوف matukan suna bauta mini kusa da wannan ɗakin nan nawa su da tsoro har abada su da yunwa har abada na riga na ɗauke wa duk wanda yake makka ba zan na raba shi da yunwa har abada in yana bauta mini na raba shi da tsoro har abada in yana bauta mini yaƙi ba zai iya cin makka ba nasara har ya shegantakarsa a duniya ya bari aka kore shi bai taɓa makka ba wane shi ba a taɓa makka sai dai ya turo ƴan siyasa ƴan uwansa su zo su yi masa abin da yake so amma ba shi da kansa wane shi a walam makillin haramana minan shin ba mu ba mun zaunar da su a harami wanda yake amintacce ba wanda babu mayaka da za su je su ci garin ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba yakan makka ba ko ba za a yaki makka ba ko ni ma dan lokaci kaɗan aka ba dan hantsi ranan da ya shigo fatu makkata din nan ranan juma'a cikin azumi yace dan lokacin ne kawai aka halatta mini in shigar da musulunci tare da yaƙi in yaƙi makka in shigar da su fatu makkata ni ma ɗan lokaci aka bani amma makka ba ta yaƙuwa maƙiya ba su da iko su yaƙi makka a tambayi ashabul fili mana ya aka yi alam tarka ya fara rabbuka bi ashabil fil alam yakun fi tadlil wa arsala alaihim tayran babil tarmim bi jatin min sijil fajalum ka asfin makul ai makka ba ta yaƙuwa a da suke cewa in nattabil hudayma aka in muka bi shiriyanka tare da kai nuta khaddab za za kakkama mu za fafauce mu min ardina daga cikin kasan mu Allah ya ce a ƙarya suke a walau numakkillahum ashe ba mu ne muka zaunar da su muka ba su dama daman zama suka zama makanin su makka ba haraman aminan harami wanda yake amintacce wanda yaƙi baya canza tujbe ilai samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna kuma ga amincewa ga kuma arziki at'amahum min ju'in وآمنوا من خوف هرمنا من آمنوا من خوف تجوي ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أتبهم من جوع duk abin da ka sani a duniya kowane abu in dai zuciyarka ta ɗarsu kana neman wani abu amma ka to za ka ga abun ana sayarwa ko menene duk abun mamakin da ya bullo a duniya ko na ƙira ko na saƙa ko na shuka ko na noma ko na kiwo makka za a fara kawo shi tukuna kamun ya yaɗu cikin duniya ko menene gashi nan arha babu garin da zai yi baki irin na makka bakin haji bakin su taru su yawa irin na makka kaga ana ɗiban kaji da shinkafa ana zubawa a drone an ci an rage sai makka kadai allazi yadau min ju'in wa amanu min khawfin ba dama ka tuna wani abun da kana son sa ka neme shi a makka ka rasa komi komi Allah ya kawo shi a makka zan nanata kowane abin kira da aka kera sabo wanda baka masa a duniya to maka za a fara kawo shi dole kowane abin saka aka saka a duniya wanda baka masa a duniya don mamaki don kayatarwa to dole sai an fara kawo shi a makka haka kuma abin noma haka kuma abin kiwo ko menene dai tujba ilai samaratu kulli shay'in zababben kowane abu na kowane irin abu rizqan min ladunna Allah ce daga gare ni ne nake kawo musu arziki saboda su makwabtan ɗaki na ne a wadda wani makillan haramana minan tujbe ne samaratu kulli shi rizkan miladuna walakin na aksarahum la ya'lamuna amma da yake jahilai ne ba su san Allah ba ba su san nimomin Allah ba na aminci da ciyarwa وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم ديوا من قرية القريو بطرت معيشتها wanda aka musu arziki ya ishe su suka yi butulci suka yi butulci akan arzikin Allah yana faɗa mana a cikin suratun nahali ina cewa yana cewa akwai wani gari wanda na amintar da garin na ba su abinci na ba su kowane abu sai na aiko manzo sai suka yi karɓar manzon daga nan sai na canja musu amincin ya zama tsoro arzikin ya zama yunwa wa kama halakna min qaryatin badirat ma'ishataha wa kam da yawa ahlakna min qaryatin wani gari badirat ma'ishata wanda suka yi butulci da arzikin da na basu fa tilka masakinuhum ya aka yi daga baya ga gidajensu nan lam tuskan min badihi mu gidajensu sun zama kan kango wa birin muqallatin wa qasrin mashidin gidajen sun zama kango ba kowa a ciki ka duba ka gani fatika masakinun ga gidajen su nan lam tuskan ba su zaunu ba min badihim illa qalilan sai in kaga sun zama a wurin sai qalilan kai mai wucewa an aka ce nan ne garin adawa ko nan ne garin samudawa duk wannan kangayen su ne idan ka gaji sai ka zauna a cikin inuwar kangayen wai sai dai shine irin wannan zaman sai dai irin wannan zaman ka zauna ka huta ko ka kwana amma ba ka mai da gurin ya zama gidanka ba wa kunna nahnul warisina muka zama mu muka gaji mulkin su muka gaji dukiyar su muka gaji arzikin su mu inji Allah Allah shine warisul warisina كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مولك القرى إلا وأهلها ظالمون da muka ce muna da yawa mun halakar da alƙarya wanda mun ba ta arziki ta yi butulci ta kafircewa annabinmu muka halakar da mutanen yanzu ba abin da ya saurar sai kangaye a gidajensu ku duba ya ishe ku aya ba fa bufa ba ma halakar da gari haka kawai a'a sai mun aiki manzo ya zo ya yi gargadi ya yi gargadi aka ƙi gargadi waɗansu suka yarda kaɗan waɗansu ba su yarda ba suna jafa'i idan ba ku yarda ba za ku gamu da bala'i tun daga duniya har lahira manzo ya ta gargadi ya ta gargadi ya ishe ku wa'azi halakar da kafirin annabi nuhu da kafirin annabi hudu da kafirin annabi salihu da kafirin annabi ludu da kafirin annabi ibrahim ya ishe ku izina ya ishe ku ya ishe ku abin lura ku yadda kar ku irin nasu balle misla ma asaba qawma nuhi na qawma hud na qawma salih wa ma qawma rudin minkum bayid kar ku yadda abin da ya samu wadancan ya same ku sai mun aiki manzo ya zo yayi gargadi an masa izgili ya ce in fa kuka yi haka azaba za ta same ku irin yadda ta samu mutan da to a kawo azabar ina azabar a kawo azabar to daga sun ce a kawo azaba to sai a kulle zuciyoyinsu kenan sai azabar za a kawo za a harkar da su kenan amma ka na rabu kan wuri kalkure Allah baya harkar da alkariyu hatta ya fasa yi umma rasulan sai ya aiko manzo a garin umakun na muni kilkure mu ba za mu harkar da garuruka ba illa wa aluha zalimun sai dai in mutanen garin su suka yi zalunci sai mu harkar da garin amma kawai don mulki mu aiko da azaba a gari ba mu yi musu wazi ba sai mun aiki masu wazi sun musu wazi sun don mu kama su da hujja أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا زينتها وما عند الله خير وأبقي أفلا تأكلون يا كو جماعة الدنيا duk abin da aka baku na mulki na jin daɗin duniya ko abin da aka baku na dukiya na jin daɗin duniya ko menene ɗan jin daɗin ɗan kaɗan ne ɗan lokaci kaɗan lokaci kaɗan ɗin ma yana gaure da baƙin ciki da tsoro mai mulki ya fi kowa tsoro mai mulki ya fi kowa baƙin ciki mai kuɗi ya fi kowa tsoro don za a ga wanda ba da mulki duk inda ya samu sai ya kwana lafiya lau ba ka da mulki sai ya kwana lafiya lau abin da zai same ka amma mai mulki bai da iko ya kwana sai cikin tsaro tsaron gine-gine tsaron makamai tsaron karfafan mutane bai da iko ya kwana sai a cikin wannan saboda tsoro tsaron saboda tsoro ne dama ake yin sa amma miskini sai ya kwana a rumfar kasuwa ya kwana a zaure ya kwana gindin bishiya ba abin da zai same shi amma wujudu min shay'in da abun da aka ba ku na wani abu kuma ta'ul hayati ne dan jin dadin duniya ne wazinatuha da kuma kayan adon duniya kuma inda Allah khairun wa ku zabi abun da yake wurin Allah shi yafi kyau shi yafi kuma wanzuwa har abada saboda haka ne aka kawo muku labarin masu murgi aka kawo musu labarin fir'auna masu kuɗi kuma ake kawo musu labarin karuna nan gaba kuma ta'ul hayati dunya zinatuha in ka zo kofar gida katar da washa-washa ga motoci na kaya ga ƙananan motoci ga kayan alatu ga, ga komi mai kyau ka tambaya wani ne mai gidan nan in ya fito ga ce ya sunanka ya faɗa ka rubuta in ka rubuta sunansa ka tafi kar ka dawo sai bayan shekara hamsin in ka dawo bayan shekara hamsin in ka tar da washa-washa din ana yi kamar da to sai ka tambaya waye mai gidan na a kira mai gidan kana riƙe da waccan tsohuwar takarda a hannunka sai ya zo saurayi ne yana so sa bayan kunnensa wani abu ne a mai gidan nake na a da shi kake magana ce a wani nake oho a da sarki baba don Allah kai shi wajen baba ya tsufa ba a komai da shi kenan ko ko ayya aiki bai ji labari ba ai baba ya rasu abin da ke iyakan duniya kenan hamsin fa iyakan duniya kenan wanda wanda ba haka ba to nadiri ne nadiri ko ba a kiyasi da shi annadiru la yuqasu a sai dai akwai waɗansu mutane wanda suka yi ciniki da Allah domin in ka samu dukiya kana aikin alheri da ita kana taimako da ita to Allah ba zai ɗauke dukiyar ba zai batta hannun ‘ya'yanka da jikokinka in ba kai wa Allah butulci ba kana yin fidda zakka kana taimakon gajiyayyu kana aikin addini Allah zai batta da hannayen ‘ya'yanka har da jikokinka amma da ka yi butulci to shi kenan Allah zai yanke iyakan jin daɗin ta kenan shi wannan wanda yake da dukiyar ma a iyakansa kenan kamun da ya kai shekara 25 bai san daɗin duniya cikakke ba sai ya kai shekara 25 lokacin da mutane suka so musaninsa to daga nan kuma in ka kawo 75 bayan nan in ka haɗa shekara nawa kenan shekara 100 ba za ka same shi ba to iyakan jin daɗin kenan shekara 75 to ina daɗin duniya wannan ma ina tare da ciwo kullum kana asibiti kullum kana shan magani kullum kana shan allura to saboda haka a kama maganan Allah a kama aikin Allah a rabu da duk abin da ba Allah ba hanyar Allah ba a rabu da shi a kama Allah da hanyar Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah na kuma inda Allah abin da yake wurin Allah khairun wa abqa shi yafi kyau kuma shi yafi wanzuwa shi yasa da duniya ce aka yi mata gini irin na aljanna da zinariya da azurfa amma ana ciwo ana bakin ciki kuma za a mutu lahira kuma aka yi mata gini na bani bani amma ba ciwo ba mutuwa ba tsuwa to shi ya kamata mutu ya zaɓi lahira ɗin akan wannan duniya na kwana kaɗan saboda haka ne ubangiji ta baraka Allah yake mana wa'azi ina ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون زخرفا وإن كل ذلك لآمة والحياة الدنيا ba domin dai tun kada addini ya zama iri ɗaya ba da duk wanda ya kafirce wa Allah da ya gagata sai mu bashi gidaje masu kyau takuna masu kyau kyamare masu kyau gadaje masu kyau wanda ya imani ko sai mu bashi ba irin wannan ba tamma in mun yaka sai a ce ashe kafirci ma ya fi ya fi amfani kafirci ya fi musuluncin amfani to gashi ba hakan ba ba hakan ba ga ya aka kare balle in an yi haka saboda haka to Allah azabi Allah da hanyar Allah a watsar da hanyar da ba hanyar Allah ba a jefar da son zuciya da shedanci da duniyanci a kama Allah da hanyar Allah la ilaha illallah abala ta kiruna me yasa ba za ku hankalta ba ku ji yadda Allah ke cewa kullum ma inda ku yanfadu wa ma inda Allah bakin duk abin da aka ce na bayin Allah ne mai karewa ne komai dadin sa komai yawan sa wa ma inda Allah abin da yake wajen Allah ko bakin shine mai wanzuwa har abada to azabi mai wanzuwa a jefar da mai karewa alhamdulillah Allah biya bukata Allah ya sa ya samu aiki mai amfani Allah ya sa ke tafi tafiya mai albarka wani bawa Allah ya kawo duka guda biyu Allah ya shafi ba Allah Allah biya bukata akwai rasuwa da aka yi na alhaji Yusuf da koyi wanda aka yi addu'a aka yi tafiya a gidan malam Buhari da ta ina da yawan shi wata addu'a Allah ya haɗa shi Allah ji kansa mu mune wa ƴan uwanmu musulmi gaba ɗaya musamman yan tijaniya na rasuwan minista ah, Rilwanu Luqman ministan mai na da wanda Allah ya masa rasuwa Allah ya masa gafara Allah ji kansa ya masa addu'a Allah ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya samu ga annabi Allah ji kanmu na Allahu Akbar Allah ji kansa baban Zakariyawo baban Harisu Harisu zungun ayako Allah ji kansa yi Allah ya masa gafara Allah ji kanmu gaba daya Allah ji kanmu iyayenmu da kakannin da iyayen iyayenmu Allah ji kanmu malamanmu da malaman malamanmu Allah ya sa kawo shehunan mu da alheri Allah ya sa mu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu taimaka mana Allah ya taimaka musu masu tsaya mana cikin addini Allah ya tsaya musu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ba mu musulunci karfi Allah ya karya kafirci ya taimaki musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين